أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا تشركوا به كما نبات نبات ثم ما بعد فيا اخوه الاسلام والايمان فيا احباب رسول الله فيا يسال وجوه النجرة الطيبة وأيكم خير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi ga shi Allah madaukakin sarki shi ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci ba dan wayo ko iya ko ƙarfi ko dabara ko ilimi ba sai dan ganin damarsa da yarjewarsa muna godiya da ya ba mu wannan dama muna jaddada mu baya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwana ina fatan ba kuma ta ba jiya muna cikin suratul duha har mun kawo aya ta shida inda Allah madaukakin sarki yake jan hankali musamman ga annabi rahama manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa alam yajidka yatiman barawa in ba ina kun ba masa wani mafana ba shi ne malamin tafsir da kuma barhana ta'ala alama ta kaddama bima an ama alaihi min al-inayati al-kamila qabla an-nubuwa sannan Allah ya tambihi akan fadakarwar da yawa annabi rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare saboda kulawa da daukan matakin kariya da yawa annabi sun da kuma aiko shi zama ya zama manzo shine Allah ce alam yazidka yatiman fa'awa shin Allah bai same ka kana maraya ba bi faqad adika qabla qabla walatika bi sab'ati ashur baban ka ya rasu kafin a haife ka da wata bakwai ko wata shida wato wafiyat ummuka wa anta ibnu sitti sinin mahaifiyarka ta rasu kana dan shekara shida wa mata jadduka wa anta ibnu saman sinin kakanka wanda shi dauki renanka bayan uwa bayan bayan uba bayan uwa kaka ya dauka shi ma rasu bayan ka shekara takwas ba dai kawo ƙarfi ba ba samu fitar hankali ba wanda ya baka wannan kariya tun kana ciki ya baka kariya kafin ka mutu bayan ka mutu aka baka kariya wato ta wani ɗan lokaci kafin mahaifiyar ka tafi bayan mahaifiyar ta rasu aka sake baka kariya zuwa lokaci kafin kakan ka tafi kakan ma ta bayan shekara takwas aka ɗauki nauyi kuma akwai wanda zai iya wulakanta wannan ya wulakanta masu wulakanta manzon Allah masu rashin ganin girman manzon Allah waɗanda ba kwa ganin darajar manzon Allah wato kun yi hasara duniya da lahira fa innahu rasulul awwalin wal akhirin manzo ne na mutanen farko da na ƙarshe Allah bai yi wani mutum aksaramu alaihi min annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi wani mutum mai girman daraja da kaunatuwa gurin Allah ke da manzon Allah ko akwai ba mu san shi ba mun yi misalai masu ƙarfin gaske saboda haka wannan wanda ya ba manzon Allah wannan kariya ka wulakanta ka zaga da matan an wulakanta da matan an zaga ai asali kai da baka dai manta ba ya zo yana sallah an dauko mahaifar raƙumi da bakiya tana ɗoriya ka ɗora masa ya yana sallah an ɗauko dutse za a ɗora masa ya je yaƙi ana neman sa shi za a kashe an masa raunuka an karya mar haƙora ya je tsayifa an rako shi da duwatsu kafa na jini jina jina ya dawo ba yau manzo Allah wannan ba ba magana zaki ake ba a rike ba ma shi manzo Allah kansa dangin gidansa ma gaba daya da ƴan uwansa sai da aka daina fiye da sayarwa a gurin aka daina fiye wanda ake zuwa mutayyibi wato duka gaba daya kafiran makka suka haɗa kai suka yi gangami duk wanda ya yarda da annabi a cikin ƴan uwansa wato ba a yi hatta daga cikin dangin annabi akwai banu abdushan su sun ga cikin tawaga kafirai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda barin mutsalli banda banu hashim banu mutsalli da banu hashim waɗannan sun suna tare da annabi sun ce duk abin da za a yi ana ha maza ana ha mata manzon Allah dan su ne ba za su fata ko da musulunta ba su kuma ba zuwa abu shan suka ce suna tare da tawagar kafirai sun ƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a saya abin ba ba za a sayar ba ba za a yi musu magana ba abinci ya musu wahala sai dai su je daji su ɗauko abinci su je su ɗauko ganye amma Allah ya tare mai wannan matsayin ya tare wannan annabi ya ba shi matsayi kun taba ko kun taba ya ba shi matsayi ya ba shi darajar ya ba shi kariyar da ya samu irin wannan matsayi wanda Allah madaukakin sarki wato ya kare shi har zuwa ya kefar da annabi kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai manzo balligh na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك Allah ya ce ya yi wa rasulu ya kai wannan manzo kada ka ar-rasulu wane kina fa innahu ar-rasul al-ma'ruf shine manzon nan da aka sani alif da lam lil ahad dhikri ay ar-rasul an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam ballaga ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka yi maka sako daga wajen ubangijinka wa in lam taf'al in فإذا تبعت فما بلغت رسالاتي baka isar da wannan aikin ba da aka yi maka umarni da shi to baka isar da aikin Allah ba ɗaya in ka koyi baka isar da sakon Allah ba amma sai Allah ya ce
والله يعصمك من الناس wallahu ya sunuka Allah zai kare ka minan nasu daga mutane Allah ya kare ka, ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana baki ariyar banza surukan kawai za a sake annabi Allah ya sake kakan kakan ka mamu mutu ina fatan ka gane ko annabi Muhammad ya wuce wannan Allah ya mana maganin masu cikin waɗannan magana Allah ya ce mun same ka irin wannan hali fa awa Allah ya tasaro ka ya an ban maka ila ammika ya tasaro ka zuwa babbanka shine Abu Talib bil kafala wato ya dauki nauyinka ya dauki renanka ya hana kowa ya taba ka. lokacin da kafirai suka yi gangani suka zo suna son sai sun daka annabi a ba su shi su duk wani saurayi da ake so a cikin garin Makka a kama shi a ba a ba da shi ya zama shi ne a maimakon annabi Muhammad amma annabi Muhammad aka yi shi ne suka zo wajen Abu Talib babban manzo Allah ba shi da lafiya ce to ku kawo mun ku in ce da shi ne in ba ku na ku kaje sai ce wallahi lan yasilu ilayka bi jambi hatta wasala bi fitra bu da dina duk tawaga su duk taron su duk kudin su duk karfin su duk iya magana su duk dangin su ba wanda zai zo gurin ka sai dai namun mata ta ce da kasa saboda haka batun ba da na bai yi ba ku je ku zauna da 'ya'yanku ni ma zauna da nawa yace wallahi ni na ka addinin da ka zo da shi Muhammad gaskiya ne dan ba dan koran kanki ba yace da ka sani wannan addinin naka bane saboda ka Abu Talib ya dauke shi yace ai wa tadili falan yaj'al hadiya da ahad min an-nas bai bar wani cikin mutane ko kuma shi Allah da kansa ya dauke nauyin renan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar renan annabi a hannun wani cikin mutane ba bal kafa bil hadith qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تعليم وإن كان الحديث ضعيف كل حديث ضعيف وبنجي لا يا من تربية يا لمن يا كما صوت ترينونا وإنه حديث ضعيف جمع لمن حديث ku ya kuma muka yi garaje dan mun tabo abinda suka faɗa sai mu faɗi fa kana tarbi Allah ya ce wa wadaraka wallan ko kana isnawa ألم يجدك يتيما فآويا ووجدك ضالا فهديا
Allah ya ce wa wajen da taba Allah kuma shi Allah ya same su wato bayan nan wanda babu shari'a a hannunsa an kace bataccen madani ne dan azzal batacce suna ba san gan wanda babu shari'a a hannunsa ya batacce ne kafin Allah ya aiko annabi a bashi littafi yana da shari'a a hannunsa an ce masa yi kowari ko za ta nashi ne Allah ya faɗa a wata ayatin ma kunta tadari وما كنت ترجو
ma kunta tadari man kitabu wala iman amma mun kana kana da gaskiya mun maka mun yi maka yankan ayan ne wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina وكذلك وأوحينا إليك روحا من أمرك
ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل الله نورا نحن ولكن نتقي من نشاء.
جعل الله نورا نهدي به من نشاء
من عباده من عبادنا Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka haka nan ne muka yi maka wahayi na wannan littafi auhayna ilayka ruhan ruh rai minan ruh shine rai alqur'ani rai ne wanda ya riko da alqur'ani ya riko da rai wanda ya imani da alqur'ani ya samu rai wanda ya imani ya samu rai kamar yadda Allah ya tunzira man kana hayyan
يضل ما كان هديا و- wa yalqal qawl وأيضا قوله على الكافرين Allah ce da tun zara man kana hayyan masaukar maka da wannan alqur'ani dan kai gargadi ga wanda yake rayayye ay alhayy bil iman alhayy bil qur'an wal hayy bis sunnah was- wal hayy bis shari'a wanda ya imani da alqur'an ya ya imani da sunnar manzo Allah ya imani da shari'ar Allah wanda bai yi imani da alqur'ani ba, wanda bai yi imani da sunna ba wanda bai yi imani da shari'a ba fa innahu mayyit matacce ne kada karka masa matacce ne Allah da yana mana hikayar waɗanda ba su yi imani ba sai ce awa man kana maitan fa aka da kirarsa amma man kana maitan inda da hafsu ne amma man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bil nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin min ah kadhalika zujina lil kafirina ma kanu ya'malun wa kadhalika haka inji Allah wa kadhalika har yadda ko da labarin nan inda Allah wato haka nan ne wato ko muka sanya shi haka ne ko aw man kana maitan wanda ya kasance matacce matacce babu shari'a babu alqur'ani babu sunna matacce ne babu alqur'ani babu shari'a babu sunna matacce ne wanda duk yake jin zafin sunna in ka zo ka ce gawa ni Allah ni Allah shi na yanzu malam ba ta son sunnar manzo Allah ma dan kike gawa kai ko a man kana malikan fa ahayna wanda ya kasance matacce muka raya shi ai fa ahaynahu bil qur'an fa ahaynahu bis sunna fa ahaynahu bil islam fa ahaynahu bis shari'a muka raya shi da alqur'an muka raya shi da sunna ina fata an gane ko a man kana malikan fa ahayna وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي في الناس يمشي به في الناس muka sanya masa haske inda Allah yan shi da yake na yana tafiya da cikin mutane ka gani abun mamaki wallahi ko kar ku dauka da wasu bari mu ko wani misali da za ku gane gaskiya ne yau yaran nan masu bakin kan nan da ga su ga su nan zuba bai ba iya waɗanda suke zuwa gurin alqur'ani nan suke zuwa gurin karantarwar sunna duk inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce suna gurin dubu tafiyar dubu tsarin dubu hankalinsu dubu hanyar akan neman kuɗinsu dubu hanyar neman iliminsu dubu zamansu da iyalansu dubu zamansu da yan uwansu dubu zamansu da aminansu dubu idan ya je kasuwa dubu idan ya je makaranta dubu idan ya je wajen aiki daidai suke da waɗanda ba sa yi irin waɗannan mazan da matan wallahi ba daidai ba ne saboda haka ku dage samari in kuna zo mu ganku da hankali dama da kaga mutum furtsatsa ya mutsatsa yana tsariya yana waje sai inda yake waje ba kyale shi ya ta abar ta cika masa kidan kai kuwa da ka sha sunnar manzon Allah ta cika maka ciki dam kana tafiya an kai dan Allah ya sanya maka haske wajen Allah lahu nuran yushi bihi bin nas mun sanya maka haske yana tafiya da shi cikin mutane Allah ta zaki daidai kaman masalahu fi zulumat kaman wanda yake cikin dubbai ba fa dubu ɗaya ba laysa bi kharij min afa wa fito daga ciki ba wanda bai bace daga sunnar manzon Allah haka nan saboda haka a shahid da muke nema a nan gurin da Allah ya ce wa annabi wa wajadaka dallan ba a da kin ba mu same ka ko ubangijin da ya same ka wanda babu shari'a an sa matacce ba sannan Allah ya shirya da kai wa man umar qala inna al-marad bi hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam abinda ake nufi da wannan annabi dalla bi shi'ab makka wato wata rana ya tafi gani da yake cikin duwatsu sai ya bata cikin duwatsu makka wa huwa sagir yana dan karami sun maraja a sa'an nan ya dawo da izinin Allah shine Allah yake masa shine anan gudan ina fata an gane ko sai kuma Allah ya ce mina ne malami ووجدك إلى الإنسانية Allah ya ce wawa da daga sannan Allah ya sa maka a'ilan matalauci marasi fa azana Allah ya wadatar da kai ai kun ta bakiran za iyali fakiri wa ga iyali fa aganaka Allah amman suwa Allah ya wadatar da kai daga wanda baki ba wato ya baka abin da zuwa kowa ba fa jama'a lahu baina maqami al-faqir as-sali shi annabi ya hada matsayi guda biyu fakiri mai hakuri wal ganiy shakir mai arziki ko mai godiya lokacin da annabi ya zama mai wadatar sai ya kara godewa Allah da ni'imar da Allah madaukake sarki ya bashi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa al-ghina an kasrat al-ardi wadata ba yawan dukiya yawan gidaje yawan kaddarori yawan kuɗi a banki yawan motoci yawan riguna yawan takalma yawan agoguna wallahi na ga mutum ɗaya da aka ce yana da agogo ya fi ɗari amma babu agogon ƙasa da miliyan shirin saboda Allah dan girman Allah wannan ko kai ne inda a ce ni ne Allah ne azabtarwa ba zan azabtar da wannan ba wallahi na azabtar da shi sai in karɓe waɗannan abubuwan agogo guda ɗari kowanne miliyan ashirin ashirin in sai da su in samu talakawa mutum nawa kenan wato miliyan ashirin ashirin su ɗari nawa eh a'a miliyan miliyan zan ba ku wallahi tallahi zan ba ku shi ba sai kai kuma daura daya munafikin Allah a kuma rage irin waɗannan abuwa wato irin wannan irin wannan misalan zai yi kyau ga Najeriya dan Najeriya ne yasa ba ku da abu me yasa ba ku gane mutum ka gan shi da gida sama da hamsin a Abuja gida hamsin a Abuja yana da shi a Lagos yana da shi a Yosuka yana da shi a Ibadan yana da shi a Fatakwal a Kaduna sun fita rafi yana da su a Kano yana da su a Maiduguri wallahi wani gidan bai taɓa ganin sa ba a takarda kawai gidan yana da gida ina amfanin wannan gidan ina amfanin masu irin wannan dukiya ina amfanin tarasa to irin su ne kuma suke shugabantar mustar sun ce suna cinye abun mamaki ta ce ai wallahi ai kasar duniya ce ai sai da dan haka sai da dan haka ko tare a yi haka sai kuma a zauna haka mutane kawai ba su da hankali ba su da lura ba su da ganewa ba su da wato sanin mene ne zai amfani duniyar lahira ita duniyar nan ba an halice ta da ka tara dukiya ba ne a'a an halice ka ne da ka bauta wa Allah ayoyi da yawa na Qur'ani sun yi magana wa ma qara'atul jinna wal insa إلا ليعبدون Allah ya ce ban halatta jami da mutum ba illa ne abu sai su shi su bauta mu ma uri ba na neman arziki a gurin tare gidajen kurce kan ba ta yake nema ba in ga Allah sai Allah ya ce وما أريد أن يطعمون wannan ba na bukatar ciyarwa ku ba na so ku ciyar da ni Allah bai bukatar loma ɗaya ta so ko mala'ikun Allah ba sa bukatar loma ɗaya ta so ba sa bukatar ruwa ɗaya ta ruwa ba sa bukatar Allah ya hore mu kai ma an ka koma lahira akwai abin da za a yi maka ka zauna abincin za ka ci ne kawai dan abin da mutanen arewa ke cewa dan badan garki dan jin daɗi dan shababa dan kawai caccaba shi ne za ka ci wannan abincin amma ba dan wai kana so ba sai dai in ka fara cin abinci kuma ba ka so ka bari dan baka taɓa cin abinci mai daɗi din ka ba kuma gobe an ka zo haka kuma jibin ka zo haka amma wanda ya tara irin waɗannan gidajen da irin waɗannan dukiyoyin to Allah da kai ne mai bayarwa Allah ka bayar amma ba sai an yi da gaske bari ku ji. Abdurrahman bin Auf cikin manya-manyan sabon maza Allah an yi masa bishara da gidan aljanna an ce shi dan aljanna ne Abdurrahman bin Auf dan aljanna ne wannan ya tabbata shin al'asharatul mubashsharuna bil janna ina fatan kun gane ko dukiya aka bashi dukiyar da aka bashi ta fita hankali wato da ke abin na Allah ne shi kuma da aka bashi dukiyar sai aka bashi yin aiki da kudin kaman wato baya jin baya jin zafin ko da wani lokaci aka ce ku dawo Allah ya ce a bayar sai ga Abdurrahman ya gaba zai bayar akwai ranar da aka ce manzon Allah ya yi kira za a tafi yaki mai nisa ga babu abinci ga babu abin hawa ga zafin rana sannan kuma ga nisa burin annabi ya yi kira a sa taimako Abdurrahman bin Auf wato in ya ga wannan ya bayar sai ya koma yana kuma ya gane sai da ya gama duka Usman ibn Affan in maza Allah ta ka ce mako sai je ka dinari dubu ya aje gaban maza Allah kamar miliyan dubu biliyan guda sai aji sai manzo Allah ne ma sai a kawo taimako sai je kawo miliyan dubu ya aji sai da ya kawo miliyan goma sha biyu sai annabi sai ce Allahumma salli ala Usman yadda ake wa annabi salati haka annabi ya wa Usman ibn Affan salati shi fa Abdurrahman sai ya ce ya Rasulullah soja nawa ake jin za a iya dauka wanda ba shi da abin hawa da abin da zai ci da abin da zai bari a gida manzo Allah ya ce da zai mutum ta kamar 800 sai ki a kawo a je a je gona ta a kwafo rakumi 800 a masa lodin abincin da zai kai soja ya dawo da shi 800 kuma a ɗauki abinci a kai gidan soja da zai biya ne na 800 din a kai musu gidan aka ba da wannan sannan aka tafi aka tafi yaki bayan aka tafi yaki an dawo a shi kuma Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf duk ganin Allah idan ya waye sai Allah ya bashi raƙumi 800 da abin da yake kan raƙumi 800 aka lanta masa kuma ƙara lanta ba wasu kace raƙumi 400 ne ya bayar da abin da yake kan raƙumi 400 shi kuma Allah ya lanta masa ya zama raƙumi 800 da abin da yake kan raƙumi 800 to duk wannan dukiyar ta fi Abdurrahman ibn Auf kuma aikin Allah yake shine ya dauki nauyin matan manzon Allah da iyalansa bayan ba manzon Allah hatta aikin haji hatta aikin haji shine yake kai kin ce ba san cewa kowa ba a duniya in ba Abdurrahman bin Auf shine yake daukan sai kai shi yake ba su abinci shi yake ba su tufafi ba san amincewa kowa ba in ba shi ba manzon Allah ne shine amini akan iyalaina Abdurrahman ibn Auf amma duk da wannan da aka zo bayanin shiga aljanna manzo Allah ya masa bishara da shiga aljanna sai mafarki wata rana ga abubakar ya zuwa shiga aljanna kamar tattali ga umar ya zuwa shi ga usman ya zuwa shi ga ali ya zuwa shi ga sa'ad ya zuwa shi ga sa'id ya zuwa shi ga abin nan amir bin jarrah ya zuwa shi abu ubaida kenan ko sannan ga talha ya zo ibn ubaidillah ina abdurrahman da ga abdurrahman ba kaman kwanakin duniya an kai kaman kwana goma ko sha sai ga abdurrahman ya kawo in ya miƙe sai a danka da shi ba in ya miƙe sai a danka da shi ba ya kawo bakin aljanna yana kokarin kama uku ya kama kafin ya miƙe sai ya farka ya shiga aljanna da shi asuba ta kai jana kiran sallah sai kawo sai kawo masallaci ana idan da sallah ya sallama manzo Allah ya rubo manzo Allah sai ya rasulullah mene wa Allah ne yace me fara Abdurrahman yace mafarkin ne yace okay mafarkin da kai ja yace mafarkin da kai ja yake to ba kai ne dukiya iri kaza iri kaza iri kaza bai ke nini yace ya rasulullah yadda yace ya abdurrahman wannan dukiyar ta ita ce ake maka hisabi shine yake dan kare ka wani abu ya shigo baka sani ba san ma dan kama ma ta shigo baka sani ba san ma yar kama ma ta shigo baka sani ba shine ka samu ka shiga aljanna da yar ka dai shiga so so so so so masu gidaje so masu kamfanoni so masu bankuna da za a shiga wannan aljanna aikin da wahala ko aikin da nauyi eh eh masu tsarin ababuna Allah ta saboda haka yi kokarin gyara ayi kokarin gyara wallahi abin babu wasa wato أما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون wannan maganar kuke jin mamakin ta kuke dariya baba kuka abin bakin ciki ne wannan wallahi wanda ya fara dukiyar nan ya kamata a fara kuka tun ya kamata a fara kuka tun inda dukiyar ba tara ta hanyar Allah ba ina fata ka ga wanda suka tara ta hanyar Allah ba shine Allah yake cewa ko abin nan manzo Allah yake cewa laysa ladina an kasaratul ardi dukiya ba wai ita ce yawan a tara maka wato dukiya ta zama ba sanan ba walakin ladina jinan nafsi sai dai wadata ita ta zuci ita ake nema wa ana Allah ibn Amr al-Ghali قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ظن الله ود إلى دعمت الله كتبت درجاته قد أفلح من أسلم ورزق شفافا وقنعه الله بما أعطاه كنا جمعنا حديثه آه كنيش لكف نبا يلف جبا نبا جبا إلى نسمع وعطى السواء النبي الرحمة والذي لا دعمت الله كتبت درجاته قد أفلح من أسلم wanda ya musulunta ya rabauta warzika kafafan aka arzuta shi sau da kai ba shi da abin bai damu ba fatan sa dai Allah ba shi na halaka wa qannahu bima asahu Allah Allah ya wadata da shi da abin da ya ba abin da ya samu ko mu ko kadan ya wadata to shi kenan wannan mutum Allah ya ma ya rabo ta duniya da lahira in sha annabi Allah sa da yi da kuma cikin sun maƙala ta'ala sannan Allah ta fa'a mala yatima
فأما اليتيم فلا تقهر Allah ya ce fa'a mala yatima amma maraya wanda baban shi rasu yana karami fala ta har sadaka filin sarkar ta yi masa kama kunta yatiman fa'awata Allah fala ta har yatim kamar yadda ka kasance da kai maraya ne Allah ya maka irin wata barwa ya Muhammad to kada ka yi wa wani maraya tsanani kai ma ba yi ma ai la ta zillu kada ka wulakanta wa tanharu kai maka wa tulhi ka hana shi abin da ya kamata ka ba walakin hasin ilai sai da ka kyautata masa wa talattafi ka sauƙaƙa masa da wannan muka ce gurin wannan majalisi yadda na faɗa jiya sai mu haƙuri da ma ko kuka faɗa na shi ko gaskiya ko ba gaskiya ba kun ce a Najeriya babu wani majalisi da yake tare yan adam masoya annabi zalla ahlus sunna masana masu bin shari'ar musulunci zalla kamar wannan majalisi ko kuka faɗa ha kuka faɗi ko to sai na gane kamata a ce kuma ana taimakon marayu mu ba mu da shi ba jiya mun gaya muku shugabannin kula da harkokin marayu wanda yake da zakarsa san miliyan ɗaya kawo ku kuma masu marayu ku je ku kawo sunayen ƴaƴanku mata ko maza in dai ba su wuce shekara goma ba a yi musu abincin sallah a yi musu tufafin sallah su yi murna kamar yadda kowane ɗan musulmi yake yi yadda ake yi duniya gaba ɗaya ina fatan kun gane ko Allah ya ce karka yi wa babun nan maraya tsawa wa masaila fara suna
وأما السائل فلا تنهر haka nan mara roƙo wanda yake zuwa ce ku taimaka mun kada ku yi matsawa shi ma wa kama kunta ballan hadaka Allah yadda ka kasance da kan ba ka kan shari'a Allah ya shiryar da kai wala tanhar sa'ila karkai wa mai roƙotawa fil ilmin mutashabbi shi ilimin da ake nema a shiryar da mutum yan mutum ya zo na neman ilimi ka ce karkai a'a ko ka ta ba kai ta ba ko ka ta sai ya hada hadisi dubu zai zai ma tambaya ko kuma ka sanya dakaru da bakin kaya irin wadannan to sai an ka zo ba za a ganka ba sai kai malami to ne ne wata malaka ce wannan wata malaka ce wannan malaka ta zama sarauta ko mulki a wallahi ba annabi yana tafiya mace ta sani sai ma tambaya amma ba sani ba ko ƙarya take malaman da an yi haka akwai haka ma alaji mala abubakar gana akwai haka nan alƙarama mata suna kada manzo Allah a kan hanya kuma tabbata ba a mutu jamai ba a dare ba ku ba karko da tarewa ni ba tawo gari ni ba tawo gari duniya da ake neman da kare ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu haka kunya ki wallahi inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka Allah ka mu dan mu kusa da wani ba Allah ka mu dan mu wala da wani ba ko dan mu su mutunci da ko mu ba wannan mu karya shi wallahi babu fatan mu Allah madaukakin sarki ya hade mu cikin alherin gaba in ina fatan ta gani saboda haka wato ita rayuwa da cikin ta ya ce na taba sanin wani wani mutum mai sanin masu mulki yace ai ma da mun fara ganin ko ba da da irin namu mutane nace wannan yana kuma sarara da ce masu bakar hula da bakin gilas kai ba hula da masu bakar riga da bakin wando da da necktie kai ba hula da kuma bakin gilas suna kallon ka daga nesa yace wani ma daga baya yana kallon ka kamar da ke ganin ka ta gaba yace to malam abun na ya zama irin namu kenan nace a muka namun Allah su bane zama irin naku ba ran kai da ya zai dai a yi mulki kan mu muna nan a jefe daya Allah za mu ce annabi ya ce ina ba san ka gane ku saboda ka kuyi hakuri malamai kuyi hakuri ku na Allah ne aikin Allah aka san ku da shi kuna tare da littafin Allah kuna tare da sunnar manzon Allah amma mulki ku kare wa masu shi su yi ku kare wa masu mulki su yi ko kuma ku karantar da mutane babu abin babu wanda yake da mulki fiye da malami ba kowa tare da shi amma yau so za a ce wai sai ana so a dubi Allah ya don ya mulki dama ba ta za a gindin kajin ya Allah ce ba wato wata rana wata mata ta ga ɗaya cikin halifofin manzo Allah ya mutu a cikin kafai ce cikin sabon manzo Allah ya mutu ga halifa can zaune an ce wa hira sojoji sai ga wannan can ana bin sarkar da haka a guje shi hai wannan kuma wane ne harshe wani aikikan annabi aliyu ne zainul abidina shine ah ali bin al-abdi shine wannan aka masa yake wannan aiki ne mulki ba shi ba dan shi dan kowa da amma ba ba mulki bane ya tawa amma jama'a su tsara gidan sa to shi khalifa da yanzu zali a nan ya daga kai ya ga mutane man hada ashe akwai wani mawaki yana fara yana kira fajare man hada wa yana kuma ake ta ban sanata shi kuma sai ya miƙe ya zabura yace wa laysa qawluka min hadha man hadha bi dha'irihi wa hadha alladhi ta'rifu al-fataha wa ta'atuhu wa hadha alladhi ya'rifuhu al-arab wal ajam ko hadha taqiyyun na na masa bai shiga da shi zama akwai ma bari mai mai ta wa laysa qawluka min hadha bi dha'irihi العرب تعرف من أرسلت والأجم هذا ابن خير عباد الله كلهم بجده أنبياء الله قد ختموا هذا ابن فاطمة إن إيه هذا ابن فاطمة إن كنت داخله بجده أنبياء الله قد ختموا ويكي وانا ليس قولك بل هذا جبائل bari da kai cewa ai wannan ba zai cutar da shi ba dan baka ga mutu masu mulki ko masu abin nan ko an kewaye shi da mutugogi ko da kuma ko da abin nan bulala ana ana bin sa ba wannan magana da kake tafiyar da yake yi din nan faɗar da kake ba za ta cutar da shi ba wannan ibn khairu ibadillahi kulli wannan dan mafificin mahalittar Allah ne gabaki daya hada ibn fatima ta dan fatima ne yar manzon Allah bidatihi anbiya Allah tarkutu da kakansa annabawan Allah aka tike bayan sa ba wani annabi hada lai ta'rifu al-baqa'a wa al wannan kasar da take cikin garin Madina ta sai wal hillu wal haram wato cikin garin maka da wajen da wajen maka ya san sai wal bayt ya arifu wal hind wal haram dakin ma ya san wajen dakin ya san cikin maka ya san saboda haka malanta ce saboda ya zama malami inda da shi ne za a yi masa jira to kai karatu kawai batun wani ka tafi da masu bakin gidan ana jira da kan mota duk bai taso ba wannan sai an sai an gama jira din ta yi karatu wanda ta gaba Allah ta mutumin Allah sai kun kawo ta ce ga wannan dan karan girman sa ko mi dan karan ƙarya Allah ya mana dace sai Allah ya ce mun ne malam wa amma sa'ila bala
Allah ya ce wa masaila amani roƙo wanda yake zaga ya ce maka anti da billahi kar ka yi matsawa sai ya wa amma ni'mata rabbika fahadith wa ma bi ni masarata lalle da ni mar wani ka ba da safada bi ma'ana in abinci ne ka ci in tubabi ne ka sa in gida ne ka zauna kai riga ce ka sanya wato kada ka koye kana da kuɗi ayi malin tari ka da baki ya zauna wurin ka ba kajewa kai ya zauna ba azumi riga babu wanki da annakiya sakarni ya farbace kaba ta tsatsage ana kai da su malam na Allah wani wani yake ba labarin wani ɗan siyasa babba yace akwai malamin da yake gani yace da ya ga siyasan Allah yace gurin da yake zama ba kyau dakin da yake ciki ba kyau sakarmin sa ba kyau rigar ba kyau nace shine na Allah yace eh sai na to ga kuma abin da Allah yace wal man harrama zinatallahi allati akhraja أخرجنا لعباده
wa qadima وطيبات من الرزق من حلال وطيبات من الرزق وهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة أعطوا خير ورش من ست تجارة خالصة حكى الله يقول قل يا رسول من حرم زينة الله وعلينا يا حرام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده سلام وعلينا يا حرم ساقوا ko kayan ado wannan da Allah madaukakin sarki ya fitar da ita dan bayin wanda ka ga fiye lil ladina amanu kul hayatid dunya na mu'minai ne anan gidan duniya hada wanda ba su ba yace khalisatan yawmal qiyamah ra ka shi kiyama kan kayan awa da dadi da jin komai na mu'minai ne ranar san kiyama sai ne ba zai samu ba saboda haka batun awa da gida da mota da abun hawa da abinci in ka samu ka ciye taimake ka da addini in baka samu ba kuma ka hakura nahnu qaumun la na'kul hatta najua mu mutane ne da ba ma ci sai in mun sa eh mun ji yunwa fa iza ju'na akanna dan mun ji yunwa wa wajadna akanna mun samu mu ci wa in lam najid sabarna dan ba mu samu ba sai mu hakuri ajaban da amrul mu'min inna amrahu kullahu khair amma mamaki cikin al'amarin mu'min da al'amarin sa gaba daya alheri in asabatu bara'u sabr fa kana khairan lahu in abun baki ciki ko damuwa ko rashin lafiya ko yunwa ya same sai ya kuri ga wasu alheri dan Allah zai musanya masa zalikum in kuma fa in asabatu sarau shakar fa kana khairan la idan wani abin farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah kuma ya zama masa alheri in ya in ya zama alheri sai ya kara masa dan Allah ce la in shakarta idan kuka wato in kuka gode wa Allah sai ya kara muku abin da na muku na nima sai ya kara da Allah sai Allah ya ce wala in kabartum idan ko ko kafirta ko wajibin abin da Allah ya ce Allah ce inna azabi la shadid lalle azaba ta min qarani ce to wannan sura ita ma ta kai sai kuma suratul sharhi ko na
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك na ci gaba ووضعنا عنك وزرك eh الذي أنقض ظهرك haka maka ya ورفعنا لك ذكرك in wani tsanani ya zo فإن مع العسر tare يسرا da haka nan kuma dai إن مع العسر يسرا yayin da ka gama al'amura فإذا فرغت فانصب kullum ma za ka nema وإلى ربك
Wato wannan sura surati sharhi wato sura ce ta warwarewa ko ta yayewa ko ta sauƙaƙawa ko ta haskakawa ko ta wato girmamawa ko ta darajawa duk abin da ka kira ta da tsari haka malaman tafsiri suka ce يقول تعالى ألا ملوك شنكر فينا فلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك شنبم وتبوء مكة إرجنك بيعني أنا شرحنا لك صدرك أي نورناه من سنيا مسحك في الجنة الناس وجعلناه فسيحا مكة إرجنك بفائي رحيبا ميلوا واسعا فنبع قدتك كمن قول كقوله تعالى كما يدعى الله فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وأن الله يجي سوء يشير يده شيء wato sai Allah ya buɗe masa jikinsa zuwa ga musulunci haka Allah ya yi wa annabi wa kama zara Allah sadara yadda Allah ya buɗe kirjin annabi rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare kadalika ja'ala shar'ahu fasiha haka na aka sani shari'ar musulunci mai yarwa wasi'a samha sahala wato mai yarwa babu kunci sannan ga sauki da daɗi la haraja fihi wala isra ba kunci wala zika babu makewa wa qila al-marad wasu malamai suka ce abinda ake nufi da alam nasra da sadrak ay shara sadrahu lailatal isra'i lokacin da wato yayi isra'i ya je daga bait daga daga nan Kaaba ya tawo baitul maqdis daga baitul maqdis ya je sidratul muntaha to anan ne wato aka yayi masa kamar da yadda malam ya faɗa nan mun min riwayat malik ibn sa'd وقد أورده الترمذي ها هنا وهكذا وإن كان واقعا ليلة الإسراء كما رواه مالك بن سعسع ولكن لا منافسة يتي كودا وانا بيان وانا سورة يا ذو أتم بيان ليلة أبن إسراء دعوة من الله تهي قال لأبنه inda aka yanko mana salloli guda bakwai din nan yace to har yanzu a sami irin wannan bayani babu wani bambanci a tsakani haka ne ko wanda aka aka yanko salloli guda biyar da sallolin an yanko mana su guda hamsin ne amma annabi da ya zo samu annabi Musa ya ce ka koma a rage mutanen ka ba za su iya ba ya koma a rage ya dawo ya ce ya kare a sake rage ya koma a rage a rage ya koma dai sai da sallolin suka dawo biyar eh to ya kare ko za su iya sai Allah ya ce to na bar su biyar amma ladan hamsin za a ba wanda ya yi to a wannan lokacin da manzo Allah ya samu ko ya haɗu da irin wannan haskakawa da aka yayi abin da yake cikin kirjinsa da wannan ayar mala yake babu wani bambanci fa inna jumlata sharh sadrihi alladhi fa'ala bi sadrihi lailatul isra'i yadda aka yayi wa manzo Allah kirjinsa a wannan dare wa ma nasha anhu min ash-sharh al-ma'nawi da abin da ya faru na da warware kirjin manzo Allah na hili wannan shi ma abu ne wanda yake mai yiwa dan manzo Allah ya fi kowa hakuri ya fi kowa juriya ya fi kowa kakar zanzan ya fi kowa san Allah ya fi kowa imani da Allah ya fi kowa yarda da Allah قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار حدثنا يونس بن محمد حدثنا معاذ بن محمد بن أو بن أبي بن كعب حدثني أبو محمد بن معاذ عن محمد بن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة yana da sauri ko yana da juriya ko kuma yana da saurin zuciyar da tambayi manzon Allah an ajiya la yasaluhu anhu ghayru wani bai ke tawa manzon Allah wannan tambayar amma Abu Hurairah sai فقال لك يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة ba muna labarin farkon abin da ka gani na al'amarin annabi fastawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarka da manzo Allah yana cikin gide sai ya koma ya zauna jarka zama kuma bayan ya zauna qala sai ce laqad sa'al ay sa'alta sa'alta ya aba hurairah inni bisara ka tambaye ni ya aba hurairah kuma ina cikin dokar daji ibnu ashar sinin ina cikin dokar daji nan dan shekara goma nake wa ashar da yan watanni wa idza bi kalamin fawqa ra'si sai naji wata magana akai na sama wa idza rajulun yaqulu li rajul a huwa huwa sai ga wani mutum yana tambayar wani mutum shine kuwa shine shine wato yana tambayar wancan mutum wato mutane ne guda biyu ɗaya yana tambayar ɗaya shi ne fasta kabala ni sai sai dan yace shi ne sai suka dauke ni bi wuduhi lam araha qat da irin wasu hukokin da ban taba ganin irin su ba wa arwahin lam ajidha min khalqi qat da irin wani kanshi da ban taba jin wani kanshi irin wannan ba wa thiyabin lam araha ala ahadin qat da tufafin da ban taba ganin irin su ba sam sam fa aqbala ilayya yamshi an suka tawo suna tafiya hatta aka kullu ayyukum minhum bi hadri ko wanda yake kama da gefen babala da dan kenan la sadara wato kowanne ya kama la ajidu min muhammad amma sun kama ba na jin ba na jin kamar sun kama fa qala ahadu ma da sabi abdihu ayi mutu kwatar da shi fa abdani to kwatar da ni fa la qasara wala asara sun kwantar da ni babu tilastawa babu zahi kaman ba ni so kwantar ba fa qala ahadu ma da sabi ayi sai cewa ikhtilaq sadrahu shi takrijinsa fa hawa ahadu ma ila kadari fa falaqahu fi ma ara sai ya tsaga ni ina tsammanin ko ya tsaga ko ya tsaga ba dan bai ji matsaga ba yace fa balaga hu fi ma'ara bila dan wala waja babu zabi babu jini fa qalahu akthar bil ghilla wal hasad sabatar da keta da bakin ciki da hasara daga zuciyarsa fa akhraj shay'an ka hay'atil alaq sai ya fitar da wani abu kamar irin dan jini da ya daskare ثم نبذها فقرأها جفتك فقاله أدخل الرحفة والرحفة كسن توقيه بصوت هلي دكونا أكما نبوك فإذا مثل الذي أخرج شبه الجبة أي إذن أبن شيئا أبن يفتر شيئا زعج ركونا كما كما أدرغبني ثم هز إبهما رجل اليمنى ثم ثم هز إبهام رجل اليمنى سيجرجزا wato babbar yatsa ta ta kafa ta ta dama faqala uqud waslam wato ka koma ka kubuta farajatu biha a'adu sai na komo wato har ma tsalle nake na koma garwa kan ba abin da zan sai dai a lokacin ga rikatan ala sabir ina tausayi da kananan yara wa rahmatan lil kabir ina tausaya wa manya in na ga mutum yana wani abu na rashin kirki da rashin kyauta sai tausayi ya kama ni in ji Allah sallallahu alaihi in na ga yaro karami sai tausayi sai kama ni sai san koyi ba shi ne Allah ya ce wa wada'na anka wizraka wato muka sauke dukkan wani nauyi naka kamar yadda Allah ya faɗa ya ga sana naka Allah ma ta Allah ya ce ya gafarta maka da zubin ka na farko da kai da wanda za ka yi nan da wudu an yanke shi ne Allah ce wa ba na an ka wuzura don nauyin ka an yanke wa fa wannan duniya a za na barin sabiyo an yi wa wata tafi an yi wa wa an yi wa kuma an yi wa abin alaƙar rasul fatar da mutane sabon mangawa kajiyawar sabiyo sabon manyan malamai sun yi wa malam irin su abu hannun irin su imam shafi kamar bin hanbal su Allah ya musu wannan gata ba to ya wa shi Usman ko ya wa to shewa karan karan ba ishe shi kace na shi shi saboda Allah ya wa shi hujjan ya wa mutane ya wa ibadi ya wa kallusi ya wa kumai ya wa kuni ya wa ismaila gidi wa yake magana ta alhazar sai ne an ta ce mata ina fata ta gari saboda ka annabi ne yake da wannan matsayi wa wada'na anka wizraka muka sauke duk wannan rayuwar ka zunubanka bi ma'ana da Allah ke da fara laka Allah ma ta kaddara min zalika kama ta allazi anqadha dhahraka wannan zunubin da yasa bayan ka yana mutu dan al-inqadh huwa saw al-inqadh huwa saw murya wato al-inqadh wato wanda yasa bayan ka yana mutu saboda nauyin zunubi a malamai da dama suka ce allazi anqadha dhahraka ay asaqa laka hamlu wato nauyinsa wato yayi maka nauyi wannan shine fasarar mafi yawan jumhurin ulama ai as'alaka hablu wato nauyin sa yayi maka nauyi wa qawluhu ta'ala rafa'na laka dhikraka maka daga darajarka qala mujahid la azkuru la uzkaru illa dhukirta ma'i la uzkaru ba abatunan janu illa dhukirta ma'i ma'i sai an ambace ka tare da ni in kace annabi Muhammad لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنا جاي أبو فلافيك في شيخ هم رسول الله فوق هذا وزن ترى في شيء قد نقول هذا لا إله إلا الله هذا مش ذاك تاكا ويا مرجان تجيبني شيخ قومي فتاكا ويا مرجان تجيبني شيخ قومي shi gumin zai yadda kai da yana da da yadda ta gama mu sai mu yi wuji wuji da kai wallahi dan sai Allah ce alhasan ta karmaka Allah sai ko wanda mutum da ina ina ina tsammanin kahiri ne cikin ne mai sai ina fata ku gane ko saboda ka ya zaka ce za ka tashi wurin annabi dan zuwa gurbi wanda Allah ya masa wannan baiwa قال مجاهد ما لم مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي ba an bato na sai an ambace ka tare ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa qala qatada rafa allah dhikrahu fi dunya wal akhirah allah ya daga manzon allah da darajarsa duniya da lahira fa laysa khatibun wala mutash wala mutashahhid wala sahibu salatin illa inadi biha babu wani mai kutuba babu mai tahiya babu wani mai sallah sai ya ce la ilaha illallah rasulullah saboda haka wanda allah daraja ya daraja daraja sai dai fusa ya kawai وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث عن عن عن دراج عن عن دراج عن ابي الحيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فقال ان ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك واتو ملائكه جبريل يا zo ya same ni daga wajen ubangiji yake ce mu inna rabbi lalle ubangiji na wa rabbaka kuma ubangijinka يقول لنا كيف رفعت ذكرك يدا الذي انبتت يا من الله حين ورفعنا لك ذكرك يدا مكذا واسسنك قال الله اعلم ومسني دعك ونكذا وما دي الله كي كذا قال فيه اذا ذكرت ذكرت معي idan aka ambace ni in Allah sai ma sai ambace ka wannan shine daga da muke maka Allah ya daga darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan matsayi shine yake wa rafa'ana لك ذكرك ليس فإن مع العسر يسرا لن يتعرض الثنني أكو سوء من شاء ثنن نقول له da tsananin zo na jan amma yanzu ga shi Allah ya ka sauki ko bisa ba yawa Allah ya ka mana sauki inna ma ala wasri kusa ko babu da koko amma daɗi yake saboda mun zauna lafiya ba ran kace mutane su janzu rudin wannan kowa kowa duba yake sai ina zai ji bombo amma yanzu ba ko ku lura da abin shi adalci in aka sa shi a zuci da niyyar za ka yi ba wai sai ka ce a yi ba Allah zai wata rana muna tare da shi shugaban kasa ne da wani ya tambaye shi ranka da mun ga muna dan samun wuta ya ni aka yi ne ko an ba da wani abu ne shi za a matan ana bayarwa sai ta ce me yasa suke barin wuta yanzu yake sun san ba za a kyale ba abin da ya faɗa shi na san ma'aikatan ne ba kuna nan kuna bi na an gaya mu kuna zuwa yau kuna nan da ma'aikatan yana yi su na yi su na ji da fara da ta ta abin nan ko da ba ta fara aiki an ce ki hudu za su yi aiki wai da aka matsa ya ce da ba can ba wanda ya zame su wai wani ɗan abu ne ake yi haka dan dai a samu kuma abin ya gagara sai wasu su sai su zauna kai ya zama wani su ba na ƙasa ba kaji wasu ya amana Allah ya kawo an daga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya daga wa kadhalika rahu ibn abi hatim an yunus an abdul ala bihi ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عند الرائع وأتو ابن لهيعة كنت رواية على حديث كنت إني عن أنا رواية كداما وأتو ضعيفة wato an samu sarwa har yanzu an ɗaya ibn sa'id an sa'id ibn jubair an ibn abbas bin qadi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله وتعالى دعا موسى الله ستبت بريتي سألت ربي مسألة وددت أني لم أصل لم أصل na roƙi ubangiji na wani roƙo da na yi amma na yi baki ciki ina ma ban yi wannan roƙon ba annabi kan sai na roƙi ubangiji na wani abu ina ma ban roƙe shi ba qultu da amlan qad kana qalbi anbiya ba abun ya samu annaba ya Allah min hum masakharta lahu rih daga cikin annaba na ko da kawai masa iska tana tafiya wa min hum man yuhyi al-mauta daga cikin su akwai wanda yake rayar da matacce mai tafiya a kan iska annabi dawo da Suleiman wanda yake da yabu annabi Isa ala ce ya Muhammad wato kamar yana ga wannan bayan ta girma shi bai samu wannan ba sai Allah ya ce a kan sanin ya Muhammad alam ajidka yatiman fa awaituka ban same ka maraya na tattaro ka ba maraikin bai shafe ka ba ba kun maraya bai shafe ka kuntu bala yace annaka ya rabbi قال ألم أدرك ضالا عليكم ban same ka ba shari'a hannunka tana ɗaukake na fiye da kai na ba ka shari'a qala bala ya rabbi haka ne ya Allah qala alam ajrika ya ilan fa ganaitu shin ban same ka talaka ba ba ka da dukiya na wadatar da kai ka zauna kai ne mafi shi a duniya bai da kowa qultu bala ya rabbi haka ne ya Allah qala alam asra laka sadra shin ban warware jinka na sauƙaƙe maka shi na haskaka maka shi ba ba ne maka wannan ba قال بلى يا رب هكا هي والإن هكا هكا هي قال في الله ألم أجدك عائلة غير ألم ألم أرفع ذكرك ألم أرفع لك ذكرك ثم لك أن ركبت بس دي إن أتى أبتين في أن قلت بلى هكا يا الله قال قال أبو نعيم في دلائل النبوة أبو نعيم ولم يربطني أكين ألا أمام النبتة وأنا لسان من أسر دلائل النبوة إذا أبو أحمد القوية البقري حدثنا نصر بن خالد حدثنا جوين حدثنا عمرو بن القاسم بن بحزان الهيثمي هو الهيثي حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بررت مما امرني به من امر السماوات والارض yayin da na gama abin da aka umarce ni da shi na al'amarin sammai da tsatsai kun ce ya rabbi inni lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad karramtahu ja'altahu ibrahima khalila ka san ya mai ibrahim ibrahim wa musa kalima musa kai magana ne wa sakkarta li dawud al-jibal annabi dawud ka hore masa duwa wa li sulaiman ar-rih annabi nuhu ka sulaiman ka hore masa iska wa ta'in al-jannu وأمرت لعيسى الموت وأحييت لعيسى الموت فلا يتسود النبي عيسى فما جعلت لنيكم من نار قال قد أعطيتك من ذلك كله na ba ka wannan gaba daya anni azkuru ko la uzkar illa bi kirtamai ba a bato na sai a magana karin saboda kaza abin da aka zo annabi Muhammad ya zo وجعلت صدور امتك اناديل يقرؤونها na sanya kirjin mutanen mutanenka sun zamo kamar wata injila ce suna karanta alqur'ani da ka ba tare da gani ba wannan baiwa shi yasa annabi a cikin ni'imomin da yake tattarawa an masa ni'ima da su duk waɗannan har hore masa wato ambatan da ake yi ana bata Allah a waje annabi ya alfahari shi yadda yake yadda yake alfahari da alqur'ani sai ake ma ne da anbiya'i نبي إلا قد أوتي مثل ما آمن عليه بدر إنما الذي أوتيته القرآن ba wani annabi cikin annabawan Allah sai an ba shi abu da kowa ya gani zai san cewa wannan annabi ne na Allah abin ya faɗa ruwan mutum ya zo mutum ya mutu ya laya gurgu ya zo ya warke makamu ido ya buɗe kutu ya su dawo wannan ita ce ta dinga abin da iska ta ɗauki mutum ta yi tafiya da shi abin dutse wato a dinga kama shi da hannu ana tabbara shi da ya ga dama da ƙarfi wannan kakan an dauka shi ba an kuma zai wani kowa ya zauna ni in ya ga wannan ya san daga Allah to wannan al'amarin dukkan su gaba daya annabi an ba shi ne annabi ne ya zo wuce tsakanin dutse da dutse sai ka dutse yana assalamu alaikum ya Muhammad dutse mushi aka tafi daga inda kake sannan su faɗi gaba a nasu sai a shaɗu Allah ilaha illallah wa annaka ya Muhammad rasulullah raƙon ya tafi ya zo gurfa a gaban mazala sai ta shaɗu Allah ilaha illallah wa annaka ya Muhammad rasulullah duka waɗannan mazala ne da kika sa sai ka ga sana subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذا كذا إن يدي هو أن كوفا من يهكا duk taron nan na gurin wa'azin da kai wani kudu ba za ku sha ku rage na waje duk mutane da sun siya wannan rabuwar ruwan da manzo Allah ya fara duka waɗannan amma manzo Allah ba ya gani sai ya ce ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي مثل ما آمن عليه البشر إنما الذي أوتيته من أبناء كبارتين القرآن ما لقيته ويتعور بيت نواقعته أدر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوه ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشك له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أدل عليه للنبوة فاتم لكن أنفل لأفل أن نسأل سارة الشيكون أنفل يانا وضوه من الله da wajen ubangiji min nurin ya luhu ashadu haske ne yana yana yana bayyana cikin madana wa zamma ilahu ismun nabi ila Allah ya haɗa sunan annabi da sunansa idza qala bil khamsul mu'azzin ashad idan mai kiran sallah a kira kalmar da kuke shi ashadu to Allah ya ilaha illa sai to wa anna muhammadar rasulullah wa shaqqa lahu min fihi rijillahu ya kago sunan na manzon Allah wato dan ya jiran wasi fadul arsh mahmud wa hada muhammad wa min al arsh shine Allah shine mahmud abu godiya wa hada wannan annabi kuma sunan muhammad wato suna iri ɗaya kenan suna iri ɗaya sunan Allah shi ne sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah madaukakin sarki yake wa wajadaka wallan fada wa wajadaka a'ilan fada fa amal yati wa fala taqar wa amma sa'ila yake wa amma bi ni'matir rabbika fa hadith lalle da ni'imar ubangijinka wato ka faɗa wato ka faɗa ko kuma a wannan yace الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قلت فإن مع العسر بنا قال فإن مع العسر يسرا ذات ساعة فأنا أتينا domin ku akwai bayanai da ya kamata ɗaliban ilimi su bayyana a cikin wannan aya tare da hadisan malamai da bayanan malaman tafi da malaman ulumul qur'ani dan za ku iya gane wasu fassarori a cikin wannan wanda za su taimake ku wajen fassara alqur'ani kada ku je kuna yin rubutu ko fasar alkur'ani da yadda ka ga dama irin yadda waɗansu suke fasarawa yan toki burutu ko kuma yan wawace wawace waɗanda ba a yi karatun ba sai dai barnariya muna son ku shirye ku daga wannan lungu ku dawo hakkin alkur'ani da ruwansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.